don mutum da an har ɗauka da abin da kaga sai a ɗauka yana ɗauka haka to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da karatun littafin mu na al'aqidatu tahawiyya littafin imamu tahawi mai bayani game da aƙidoji na ahlus sunna wal jama'a ko karatunmu na ƙarshe mun tsaya inda malam ke bayanin cewa wa numinu bil ba'si waje za'il a'mali yawmal qiyama wal ardi wal hisabi wa qira'atil kitabi was sawabi wal iqabi was sirati wan niran nan mun ka tsaya ko kuma gwargwado duk an yi bayanin su gwargwadon hali to yau za mu tashi gaba ta gaba duk da game da aƙidu na ahalis sunna wal jama'a ya ce wal jannatu wan naru makhluqatani da aljanna da wuta duka waɗanda an ka halitta ne duk an halicce su yanzu suna nan aji suna jiran mutanen su zo su shige su wuta tana nan an halitta ta tana nan ready haka aljanna ita ma an halitta ta tana na aji tana jiran mutanen ta mai abu zo su shiga kun fahimta la tafniya ni abada da wuta da aljanna ba za su kare ba har abada wala ta bidani kun ba za su lalace ba to me ya jawo wannan maganar waɗannan maganganun ko me ya jawo ahli sunna sun ka kudurta waɗannan abubuwan domin ra'ayin da an ka samu ga wasu ma'abuta bida'a wasu 'yan bida'a sun ka fito da ra'ayin kamar jahamiya da ƙadariya sun ka fito da ra'ayin cewa yanzu maganan nan da ake yi wuta da aljanna Allah bai halitta su ba Allah ba zai halitta wuta da aljanna ba sai ranar kiyama yan an ƙare hisabi yan aljanna an yanke musu hukuncin a kai su aljanna yan wuta an yanke musu hukuncin a kai su to lokacin Allah zai halitta su sai a sa kowa inda ya dace sun ka ce domin a ce yanzu nan wuta tana nan an halitta ta amma babu kowa cikinta haka aljanna tana nan an halitta ta ita ma an batta an batta kwamfar babu kowa cikin sun ka ce wannan ya kama da wasa su ga ra'ayinsu to su ne ahalis sunna sun kawarar sun ka ce ƙarya kuke yi ku 'yan jahamiya ƙarya kuke yi ku 'yan ƙadariya wuta da aljanna suna nan yanzu maganan nan da nika yi maka Allah ya halitta su kuma an halitta tun gabanin a halittu sauran halittu suna na ajiye kun fahimta sai wasu kuma sun ka fito da ra'ayin cewa da wutan nan da aljanna kuma ba wai ilal abadi suke ba a kowace tana da lokacin da Allah ya ɗebo mata in lokacin da Allah ya ɗebo mata sai su yi expiring nan ma ahalin sunna sun ka ce wannan shi ma kuskure ne la tafniya ne abada da wuta da aljanna ba su karewa har abada wala tabida ni kun ba su lalacewa suna nan ilal abad tunda kowacin su Allah ya ce khalidina fiha abada to don Allah jama'a in dai ba ɗiba shedan ba in ba ta lalaɓiya ba ya za ka cewa kuma ba za su dawama ba wuta akwai lokacin da za ta kare aljanna ma akwai lokacin da za ta kare to yin sun ka kare mutanen su ina za a kai su za ku ji irin tawilolin da sun kai kun fahimta to shi an dalilin da yasa ahli sunna sun kai waɗannan ra'ayoyi muna tare da ahli sunna ko mu ma mun bi waɗancan muna tare da ahli sunna tamaman kun ba nan ɗaya ba ko ina Allah ka raya mu tare da ahalis sunna ka kashe mu cikin ahalis sunna ka tayar da mu tare da ahalis sunna gobe kiyama mun yadda duk mu shiga ahalis sunna Allah ya sanya mu can to shine dalilan ahalis sunna wal jama'a da sun kace wal jannatu wan naru makhluqatani na faɗa muku duk da yake Imam Dawishi ya rubuta littafin amma ba yana kawo aqidar sa ba kawai yana kawo aqida ce generally ta ahalis sunna wal jama'a don haka ka dauka wannan aqida ce ta Imam Dawishi ko aqida ce ta malamin dahawi imam abu hanifa aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a illa abinda ba a rasa ba inda al'adan mutum shi ma imam da matsayin sunna mutum ya yi kurakurai wasu wurare ko Allah ya gafarta mishi shine yace wal jannatu wan nar aljanna da wuta makhluqata ne waɗanda an ka halitta ne tabbas wanda yace ba a halitta su sai ranar kiyama yayi kuskure la tafniya ne abada kuma har abada su biyun ba za su kare ba wanda ya ce akwai lokacin da za su yi expiring ya yi kuskure wala ta bida ni kuma ba za su lalace ba fa inna Allah ta'ala ba ra'ayi biyu ba kenan sai ra'ayi na uku fa inna Allah ta'ala khalaqa aljannata wan nara kuma Allah ya halitta aljanna da wuta qabla al-khalqi gabanin ya halitta halittu ra'ayi na uku kenan ba ma magana an halitta su ba an halitta su ba ma bana bane ko bara ko bayan shekara go tun gabanin Allah ya halicci halittu ya halitta aljanna da wuta wa khalaqa lahum ahlan kuma ya halitta musu waɗanda na cancanci shigar su da Allah ya halicci aljanna kuma ya halitta mutanen da na cancanci shiga aljanna su ne mu'minai masu da'a Allah ya sanya mu cikin su haka da Allah ya halicci wuta kuma ya halicci waɗanda cancanci shiganta su ne mutane kangararru waɗanda na kangare mu umarnin Allah. Kun fahimta? Kuma kowace da wuta da aljanna Allah ya yi mata alkawarin sai ya cika ta. Za a cika aljanna ne da muminai masu ɗa'a. Allah bai yi alkawarin sa kangararru wuta ba. Bai yi alkawarin sa kangararru aljanna ba. Hakan ga za a cika wuta da kangararru waɗanda fanɗare mu dokokin Allah. Ita kuma wuta Allah bai yi alkawarin sa masu ɗa'a cikinta ba. kun fahimta shine ma'ana wa khalaqa lahum ahlan kuma Allah ya halitta musu waɗanda na cancance su faman sha'a minhum duk wanda Allah ya so daga cikin mutane ilal jannati sai ya kai shi zuwa ga aljanna fadalan minhu saboda falala ta daga wuri nai ba don ka cancanci ga aljanna ba a falalar Allah kamar yadda hadisi ya tabbata kowannenku ba mai shiga aljanna sai tare da rahamar Allah don haka kyauta ce da wurin Allah ya saka aljanna in kan lura da adagwagwajiyar da Allah ya tandi da aljanna dan aikin da kai kai ka san bai cancanci shiga wurin nan ba don haka ga ba wai da aiki ake shiga aljanna ba a'a da rahmar Allah kun fahimta ita kuma rahmar Allah abin da ke sa ka cancance ta shine imani Allah ya alkawarin rahama ga waɗanda ba su da imani ko alama masu imani wannan imani shi alkawarin wa rahama Allah ka tabbatar mana da imanin kun fahimta to in an ka saka aljanna saboda imaninka da falalar Allah saboda imaninka to ita ko aljanna kuma akwai one bedroom akwai two bedroom akwai three bedroom akwai four bedroom haka dai gurgurdon ayyata yadda kaga gidajen duniya gidajen duniya duk girman su guda ni'imomin su guda kayan alatun su guda to haka aljanna ita ma yaro da ganin birni ya sun yafi garin su da ganin gidan wani kasan ya fi wani kun fahimta da ganin gidajen ga goyo locus in ka te samarot za ka san su kuma samarot in ka te abuja za ka san waɗanga lokal ne haka dai to haka aljanna take ita kuma ana samun rabonta ana rarraba ta gwargwadon aiki kun fahimta yanzu abu uku ne kenan ana shiga aljanna da rahamar Allah ana cancanta samun rahamar Allah saboda imani da imani ‘yan an shiga aljanna ana samun kaso ko siri bedroom ko fo bedroom ko ten bedroom ko how many bedroom gwargwadon dai yawan aikin ka gwargwadon yadda kawa aljanna kaza gidanka zai zama ina fatar kun fahimta don haka Allah muna roƙonka don rahmarka mun yi imani Allah ka tabbatar mana da imanin nan Allah kakka kawo mana kaddarar da ta raba mu da imanin nan sannan bayan da ka kaddare mu da yin imani Allah ka sauƙaƙa mana yin ayyukan kwarai domin mu samu gidaje kangan kangan kusa da manzon Allah kun fahimta to shine Imam Dawu yace fa man sha aminu duk wanda Allah ya so daga cikin mutane illal jannati ya kai shi aljanna to fadalan min wannan falala ce daga Allah sai ka gode ko Allah ka kai mu aljanna wa man sha aminu wanda kuma Allah ya so daga cikin su mutane illa nari ya kai shi wuta adalan minu kakka ce Allah ya zaluntai shi kuma adalci ne daga wurin Allah don Allah ga zaton ku kuna zaton mutum ya da ga Allah kuma kai shi wuta bai yiwa don haka duk wanda ka ga ya ya an sa wuta to inna ma hiya amalukum usiya lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala ya luman na illa nafsahu wanda zai hukunci ranan nan ba mutum bane Allah ne ubangiji ne adali wala ya zalimu rabbuka ahada ubangiji bai zaluntar kowa don haka da adalci zai shari'a balle ka ce wallahi ni an zalunta ga shari'a ba ai adalci ba Allah zai shari'a da kai ne don haka duk wanda kan gani wuta to adalci ne Allah ya mai ya cancanci shigarta ba don ana takaici ne ba ne ba duniya ba ne balle ka ce ai na sa abin da yasa don ban yi faci ne ba ban jiwa mai ƙuri'a ba ga zaɓe shi yasa Allah baya da faci fatan Allah shine Islam kun fahimta to Allah ka samu aljanna ka tsare mu daga wuta wa kullun kowane mutum ya amalu yana aiki ne lima qad furiga lahu ga abinda an riga an gama shi gare shi tun hadisin dan mas'ud wanda imam muslim ya fitar ya nuna mana cewa tun mutum yana cikin cikin mahaifiyarsa wata hudu ko za a umarci mala'iki in ya cika wata hudu za a umarci mala'iki ya zo ya rubuta kalmomi hudu sai ya busa mai rai he in ya busa mai rai sannan a umarci mala'iki da tafiya can ga suna na inda lawal mafuzu ya rubuta abubuwa guda hudu da katabe rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyan aw sa'idan kun fahimta don haka tun kana cikin cikin uwarka duk aikin da za ka aikatawa in ka taho duniya Allah ya riga ya rubuta shi kun babu yadda za a yi ka karkace daga abin da Allah ya rubuta in ka taho gwargwadon adadin numfashin da za ka yi rayuwarka ta duba kwanuka ko shekaru an ka ɗebo ma ba numfashi an ka ɗebo ma gwargwadon adadin numfashin da za ka yi in sun ka cika wallahi ko numfashi guda ba za a kuma bari kai ba ana ɗaukar kayan aro daga gare ka ajali ne kenan sannan duk duniyar gaus ta rufe ba su son ka an rubuta arzikin da Allah ya ɗebo ma yana can lawal mabuz lawal mabuz ko kowa bai iya can balle ya tamfarin ko ya yi altarin ɗin wani abu to wallahi duk duniya ta rufe ba su son ka ba su iya rage kosanci daga arzikin nan da Allah ya ɗebo ma kun ji uku sai na hudu babban Allah ka ba mu rabo gare shi sannan makomar ka gobe kiyama shin mai kwaramniyar gawan gada an ka rubuto ma ajalin gada aikin da zai yi da da da sauransu shin dan aljanna ne ko dan wuta an riga an rubuta tun kana cikin mahaifiyarka wata hudu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayazbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli aljannati fayadkhuluha dayan ku zai kashe rayuwa tai yana aiki irin aikin yan aljanna alhali ashe can an rubuta dan wuta ne amma rayuwa tai ustazu ahli sunna bisa da ƙasa amma dan wuta ne an riga an rubuta can kun fahimta tun yana cikin cikin mahaifiyata ashe dan wuta ne shikenan hayyazan babu komi tsakani ne da shiga aljanna illa zira'i gwargwado zira'i guda ga nisa kenan can karshen rayuwa ta ya kashe rayuwar duka yana aiki irin na aljanna aikin da'a ga Allah kun fahimta fa yanzu qalil kitabun rubutun can da an kai ga lahul mahfuz cewa dan wuta ne sai ya riga ya gare shi don haka the last hour ta rayuwa ta sai ya yi yuton kun fahimta sai rubutun nan ya gabata gare shi faya amalu bi amali ahalin nari sai ya aiki irin na 'yan wuta faya da kulaha dama Allah ƙarshen rayuwa ya kadibi ba farko ba maganar na shekara talatin ina izala amma da baya ka mutu mushriki kaga izala ka bata yi unwani ba abinda Allah ya ce wa abu da rabbaka hatta ya ce ya kale ci gaba da bautar ubangijinka har yaƙini ta zuwa menene yaƙini shine mutuwa don haka ga duk aikin alkhairi baka ci gaba da yi har mutuwa ta zo bai amfani ba duk abin da ka fara ka bari wannan bai amfani ba don haka karshen rayuwa Allah ke amfani da ita Allah don rahamarka Allah ka kyautata karshen mu kun ji wannan to assalamu alaikum ka iso to kun fahimta to haka dai to shine yace wa kullun kowanne da cikin mutane ya amalu yana aiki ne lima ƙarfi riga lahu ga abin da an riga an gama shi gare shi wa sa'irin kuma mai kasancewa ne mai kasancewa ne ila ma kulika lahu zuwa ga abin da an ka halicce shi gare kullun mu yassarul lima kulika lahu mun yoshe ba baya kowanne mutum wanda an ka sauka kama ne ga abin da an ka kaga wanda Allah ya sauka kama wanda Allah ya rubuta dan aljanna ne sai ka iskan ma duk ayyukan da ke kai aljanna Allah ya sauƙaƙa mai su kai ka ganin wayar su wannan cikin tashin wannan cikin wahala shi bai ganin wahala su Allah ya sauƙaƙa mai su haka wanda an ka rubuto mu shiga wata duk ayyukan da za su kai wuta tiriyan tiriyan an sauƙaƙa mai su kai ɗaya ka ganin cikin wahala yake amma shi bai ganin wahala shine ma'ana kullum mai sarri lima kullu kalam shine ma'anar wasa'irun ila ma khuliqa lahu kuma kowane mutum mai kasancewa ne zuwa ga abin da an ka halicce shi gare shi wal khairu al khairi wa sharru da sharri muqaddara na alal ibada abin kaddarowa ne akan bayi duk an kaddaro sa ne ba abin da ke sa kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minuna ina fatar kun fahimta ba abin da ke samuwa na alkhairi ko na shari face Allah ya kaddara duk an kaddaro su mun yi kaddara baya ko wata qadirul umuri bi yadihi ina fatar kun fahimta to kun ji wannan gaba ko to sai ku zo ku kashe wayoyinku saboda an kira ni ana iya tsaishe su to ku bani da Allah minti zai in gwada mai aikin da